تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta lahadi a yau na goma sha hudu ga wata na zulhijja jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1444 wanda haka in ya dacewa biyu watan bakwai miladiya ta 2023 insha Allah za mu dasa daga inda muka tsaya cikin azkaru sabahi wal masa irin abin da ya kamata mutum ya karanta a lokacin da ya wayi gari sannan kuma da abin da ya kamata mutum ya karanta a lokacin da mareci ta riske shi za mu tashi hadisi na takwas wanda shi ne hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahabihi wa sallam wanda abdurrahman ibn abi bakara ya zo da shi abdurrahman ibn abi bakara yake cewa yake cewa baban shi ya ce ya baba ya abati ya baba inni asma'u ka tadhu ya ce baba ina ji kowane lokaci kana addu'a kulla gadatin dukkan sahiya kana karanta wannan addu'a cewa Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr wa a'udhu bika min adhabil qabri la ilaha illa anta ya ce baba ina ji kana karanta wannan addu'a kowace sahiya kuma sai ka maimaita ka su ɗani yake tambayin mahaifin shi ya ji mahaifin kowace sahiya yana karantawa mahaifin da ya ɗaga baki sai yake ce mushi inni sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya da'u bihinna ya ce aini na ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da waɗannan kalmomi da ka jina wani ya ce fa'ana uhibbu an astanna bi sunnatihi ya ce ni kuma ina so in sunantu da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan adda ga abin da ta kumsa mutum idan ya waye gari ko kuma marice ta same ka sai ka ce allahumma afini fi badani ya ubangiji ka bani lahiya a gangan jikina kana roƙon Allah akan ya baka lahiya a gangan jikinka saboda irin abubuwan suke jikin ɗan adam babu wanda zai iya ƙidaya su ko ya lissafa su ko ya san adadin abubuwan da suke kaiwa su kawo in ba ubangijin da ya halicci ɗan adam ba kaga gaba mai sunan gaba kawai a jikin ɗan adam akwai gabbai 360 sannan banda wasu abubuwa kowace bangare daga cikin gaban nan kuma wata halitta Allah ce mai zaman kanta wanda daga lokacin da adam ya samu dan dameji to sai kaga cewa abubuwan gaba ɗaya sun rikice da haka mutum ya roki Allah akan cewa ya bashi lahiya a gangan jikin shi sannan wannan lahiya babu wani wanda yake bada ta in ba Allah ba sai ga wani ya tara kaza ya kai matsayi kaza a ɗauke shi a yi can da shi a ɗauke shi a yi can da shi in ubangijin da yake ba da lahiyar bai ga dama ba sai ki ba da lahiya duk ma wata na'ura da ake takama da ita a duniya a sa sai ta ki gwada ma menene yake yake yake yake damu mutum alhali kuma shi yana ji a cikin shi mai lahiya to Allah ba mu lahiya sannan abu na biyu yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma afini fi sam'i ya Allah ka bani lahiya a cikin jina lahiya a cikin shi na farko akwai ita lahiya a karan kanta sannan kuma abu na biyu lahiya a cikin shi Allah ya sanya jinka ya zamanto ji ne tsarkakakke saurare ne tsarkakakke baya sauraron abin da Allah subhanahu wataala ya haramta a gare shi saurara Allah ya baka ni'ima ta ji amma ya zamanto babu abin da kake saurari in ba abubuwan da Allah haramta ba kiɗi ne waƙa ne kalmomi ne irin na batsa da sauransu to kana roƙon Allah ya baka lahiya a cikin jin ka zamanto zaka saurari abin da Allah yake so Qur'ani maganganu na kirki abubuwan suke na na na na wanda addini ya yarda su sana abu na uku manzon Allah ce Allahumma afini fi basari Allah ka bani lahiya a gani na idanuna Allah ka basu lahiya wanda iya daga cikin mafi girman ni'ima da Allah subhanahu wataala yayi ga dan adam gani da nake ya tabbata a cikin wani hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa yace duk bawan da na jarrabe shi da masoyan shi guda biyu ya yi haƙuri matsala ce wannan mutumin bayyada sakamakon bangin aljanna ba su wane da masoyan nan su na idanunka yanzu ka yi imajinan yadda za ka tashi daga masallacin nan ka huta duk inda za ka ajiye kafanka kana gani rami ne ka sani ramin saka tsakiya ne ko wanda sai ka shirya ne duka ka sani akwai wata kaya za ka iya ɗauke ta ko ka kauce mata wani rami za ka iya kauce mai ko wani dutse wani makamacin wannan wannan ba karamar ni'ima mace ba a ce kawai ga kana idanunka a riziki kana takawa ba ka san ina kake takawa da me za ka haɗu ina kake tunkara duk ba ka sani ba da aka mu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma afini fi basari Allah ka bani lahiya a cikin ganina sannan kuma wannan ma'ana yana ɗaukan ci Allah ka ba ma idanuna lahiya ta hanyar da kaɗin kalli wani abin da Allah ka haramta la ilaha illa anta babu wani abun bauta kusa da cancanta sai kai Allah Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri Allah ina neman kariya ka kare ni daga duk abin da yake kafirci ne da butulci game da ni'imar Allah subhanahu wataala kaga abu na farko da kace Allah baka lahiya a gangan jikinka Allah baka lahiya a jinka Allah baka lahiya a ganinka waɗannan abubuwa gaba ɗaya ni'imomi ne na ubangiji subhanahu wataala a kanka wanda wajibinka ne ka sanya su cikin abin da Allah yake so sanya su cikin abin da Allah baya so to butulci ne kafirci ne ga Allah subhanahu wataala idan ka ce kafirci baya ɗaukar wancan ma'ana ma'anan cewa butulci butulcewa ni'imar Allah walfaƙari haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ka raba ni da talauci kaga nan wake neman kariya daga talauci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam talauci matsala ne shi yasa wajibi ne ga dan adam addini ya baka dama akan cewa a yi sa'ayi a kai a kawo aban ƙasa a samu abin da za a ruwa kai asiri walfaƙari allah ka raba ni allah ka kare ni daga talauci wa a'udhu bika min azabil qabri Allah ka kare ni daga azaba ta kabari shi ba wani abu ne wanda yake gaskiya ne tabbatacce ne dukkan bawan da bai aikata alheri a nan cikin rayuwar shi ba to wannan azaba tana jiran shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance iya roƙon Allah subhanahu wataala ya kare shi daga azabar kabari ina gani da kai in babu aula sannan manzo Allah yana faɗa a cikin kowace sallah da ya a ƙarshe yana neman Allah kare shi daga wasu abubuwa guda huɗu daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu akwai Allah ya kare shi daga azabar kabari wata rana yake ce wa sahabbai ku nemi kariya Allah daga azabar kabari wannan kuma wata hanya ce da wani tafarki wanda duka a sama muke babu wanda zai kauce mishi fatan mu Allah subhanahu wataala ya kare mu daga duk wani abin da yake bala'i ne ko azaba daga cikin kabari wanda wannan kuma ba zai tabbatu ba sai lokacin da muka tsaya muka dukufa muka aikata aikin alheri a nan gidan duniya Allah dakar da mu la ilaha illa anta ya ubangiji babu wani abun bauta bisa ka cancanta sai kai wannan addu'a mutum zai maimaita ta kafa uku a dukkan zahiya idan ka wayi gari ka karanta idan marece ta yi ka karanta wannan hadisi da yazo za mu fa'idantu da abubuwa kamar haka abu na farko ma kana alaihi sahabatu radiyallahu anhum min shiddati hirsi ala ittiba'i sunnah mun ga a cikin hadisin nan yadda sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suke da rikon kankamu suke da rikon kankamu game da abin da ya shahi sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga lokacin da dan ya tambayi baban na ji baba kana cewa kana karanta wannan addu'a kowace sahiya da kowane marice kai tsaye baban ba ta yi mushi ba a haka ne kawai ta yi mushi na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi ka ke daga na ke ɗauko addini daga sha ke ɗauko shi wal bad'u fi zalika bil abna'i wa man ya'ulun sannan kuma iya da kyau mutum ya kirka ayyuka na alheri a gaban ɗiyan shi saboda su masu rika kwaikwayon shi kaga ɗan a ina ya ji baban shi ne ya ji yana karanta sai ce baban me yasa kuke cewa kaza sai ce a naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kaza ne wannan yana mana nuni akan cewa kenan kai da zaman to addini da kake kai kade kake abu na biyu da wannan hadisi ke karantar da mu alhasu ala dawami talabil afiyati fil umuri kulliha kwadaitarwa akan mutum ya rika roƙon Allah ya bashi lahiya a cikin al'amura gaba daya ta kace Allahumma afini fi jasadi اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت kaga duka neman me kana neman Allah ya baka lafiya ne saboda shi ke bada ka ji yanda kake ga cewa ka tara duniya ko ka samu mulki ba su isa su tabbatar maka da waɗannan abubuwa ba in ba ganin Allah subhanahu wataala ganin dama Allah ba sai Allah ya ga dama ne tuku haka in zai kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin wani hadisi sallallahu al'afiyata wa sallallahu al'afwa wal afiya roki Allah yahiya da lahiya wanda yake cewa fa inna ahadakum lam yu'ta ba'da al-yaqin khayran min al-afiya yace ku sani dayan ku bai samu wani arziki ba a cikin rayuwa bayan yaqini na imani saboda Allah ba gangan cikin ka lafiya saboda bautan bauta da zakai ga Allah duka iyar alaka da ni alaka da lafiya saboda in bakka da lafiya abubuwa da yawa za su lalace maka abu na uku wannan hadisi na karantar da mu adamu lintifa'i bil jawarih min sam'in wa basarin wa nahwihi wa i'maliha fi ma'asillah kar mutun yayi amfani da jin shi da ganin shi da sauran gaban shi cikin ayyukan da zai zama to sako ne ga Allah subhanahu wataala saboda in ya zama to jinka sabon Allah ganinka sabon Allah zuciyarka sabon Allah kai kawonka sabon Allah to ana jiye maka tsoron fadawa cikin ayar da Allah ke ta wala qad ra'ana li jahannama كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين ولهم ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Allah kare mu Allah ce mun halicci mutane da yawa daga da yawa daga cikin mutane da aljannu wanda suna da zuciyar da ba sa fahimtar gaskiya suna da idanu wanda ba sa ganin gaskiya suna da kunnuwan da ba sa sauraron gaskiya Allah ce waɗannan mutanen kamar dabba suke ya ce kai a wani wuri ce balhum bari dai a ballu su wannan mutanen sun mahi dabba bacewa mula'ika humul ghafilun waɗannan su ne rabkaramu Allah ya raba mu da su abu na hudu da wannan hadisi ke karantar da mu faman lam yafqah bi qalbihi wa yubsir ma yanfa'uhu bi 'ainihi wa yasma' sam'an nafi'an yasilu ila qalbihi takunil an'amu khayran minhu duk mutumin da yake da shi jin da bai da amfani gani wanda bai da amfani zuciya wadda ba ta iya hararo gaskiya to wannan mutumin tumakin gidansu gidan shi sun hishi albarka sun hishi alheri ba ko kaga tabbas tabewa ta kai tabewa a hada dan adam da ne a ce dabba ma ta hishi ba magana wasu zo kullun doki ba a dabba ta hishi walhum adall Allah ta irin wannan mutanen sun hi dabba bacewa adda ta gaba ita ce hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wanda ita kuma ana maimaita ta kafa bakwai wanda asalin magana ta zo a cikin hadisin da Abu Dawud ya zo da shi hadisin Abu Darda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karantar da mutane cewa duk wanda ya wayi gari ko mareci ta same shi yace hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim idan ka faɗi haka sab'u marratin kafa bakwai to wannan mutumin kafahu Allah ma ahammahu sadiqan biha aw kadhiba Allah ya isan maka duk wani abin da kai niyya a cikin rayuwarka a cikin wannan wani idan ka ce hasbi Allah idan ka ce hasbi Allah yani abun dogara ta shine Allah alaihi tawakkaltu ga Allah subhanahu wata'ala na dogara wa huwa rabbul arshil azim kuma Allah shine ubangijin al'arshi mai girma to in ka wada ka kaga kenan ka fawwala al'amuranka gaba ɗaya zuwa gawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad lalle mutun ya jingina al'amuranka gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala hasbiyallahu daga asalin alhasib ne alhasib kuma ma'anan shi al'alimu bi ibadihi masani game da bayin shi kafin mutawakkilina wanda duk wanda ya dogara ga Allah subhanahu wataala to Allah ya isan mushi almujazi li ibadihi bil khairi wa sharri wanda yake sakantawa bayan shi da alheri ko kuma sabanin shi bi hasbi hikmatihi iya gurgurdan hikimar Allah subhanahu wataala wa ilmihi bi daqiqi a'malihi sannan kuma da ilimin da Allah yake da game da ayyukan bayi komin karantansu to wannan shine ma'anar lafazi na alhasi hasbi Allah kenan Allah subhanahu wata'ala ya wadatar maka game da kowa kai ka riki Allah duk wanda ba Allah ba kai ka bar shi abu na biyu haqiqatu tawakkul abinda ake nihi da dogaro tunda in kace ka bar wa Allah al'amura kenan ka dogara ga Allah idan kace dogaro shine huwa al-akhdhu bil asbabi shine mutun yayi riko da sababi wanda shari'a ta yarda da shi ma'al i'timadil qalbi ala Allah tare da dogaruwan zuciya ga Allah subhanahu wata'ala wathiqatu bihi subhanahu wata'ala da samun yarda da sakankancewa da Allah ta hanyar mi fi jalbin naf'i wa daf'i dharr ka yarda cewa duk wani alheri daga samun Allah ne sannan kuma duk wani abin da yake sabani shi shi ma Allah ya kadarta maka shi malice wa huwa samaratun min thimari yaqini wannan dogaro ga Allah shine tsaraba daga cikin tsaraba na samun yaƙini ga Allah subhanahu wataala da zama to ka dogara ga Allah ka ɗauki sababin da addini ya yarda da shi amma kuma sauran al'amura ta wannan kuma Allah kana neman ilimi ka karanta ka yi duk abin da za ka yi an zo jarraba wannan al'amarin Allah ne ka samu ko ka samu wannan harka Allah ce kai dai yanzu kai abin da ya kamata ka karanta inda ya kamata ka harrace na harracewa ka fahimci na fahimta sai aka zo aka zana sai ka ga wani wanda kana ga kai ka ya samu wannan hukuncin Allah ne ka zo ka kasa kayan kasuwa a zo a saya ka amfana ka rika ga hasken abin wani al'amarin Allah ne shi ba amma kai dai ka sa hankalin ka gurgurdan hali ka sa abu kaza ka haka za ka sayo shi za ka iya sayar da shi a kaza za ka iya samun riba kaza sai kaga al'amura suna tafiya yadda ya kamata shi wani al'amur Allah idan kaga cewa abun baya ta yadda ya kamata to na farko ka bincike abubuwan da kake gudanar da su da Allah wani kuskure ne daga gare ka sannan kuma idan komi ka yi shi yadda ya kamata kuma abun sai a hankali wannan al'amari na Allah kar ka biye wa ƴan tsubu da bokaye da rika ce ai wannan ita ce maganin sa'a wannan maganin wane ne wannan mai jayo saba'in ne kwastomomi ita babu wannan wannan al'amari da Allah a saya ko ka a saya har ka Allah ce to mutum ya zama tuya da cikakken dogara ga Allah subhanahu wataala sannan wannan wannan wannan hadisi yana karantar da mu abu na uku bayanu annal wakil cewa min al asma'il husna wa ma'anahu al muqim al kafil bi arzaqi ibadihi daga ce can hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu da kai suna na Allah al wakil daga ce al wakil ma'anan shi shi ne al-muqimu al-kafiru bi arzaqi ibadi shi ne wanda yake tsaye akan lamarin bayi wanda ya jibinci lamarin arzutar da su sai kaga wani hankalin ma na shi jigari jigari ne amma kuma Allah subhanahu wataala ya bashi arzikin da lissafa su ma ya gare shi an yi haka da yawa kuma ana yi sai ga wani iya da lissahi da hazaka mala nan da nan zai buga lissahi ya bada rasfana amma kuma sai ga abun ya iya al'amari ne na Allah Allah subhanahu wataala mana tawfiki to wannan hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim abin da ke karantar da ke karantar da mu kenan sannan addu'a ta karshe da zamu tsaya akan ta ita ce addu'a ta goma Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي wannan addu'a za mu tarjama ta sai mu barta zuwa karatun satin sama insha Allah ta'ala hadisi ne wanda ibn umar abdullahi ibn umar Allah kare yarda gare shi yazo da shi manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya wayi gari da cewa Allahumma inni as'aluka al-afwa Allah ina ina roƙonka yahiya Allah ka yahi mu wal afiyata Allah ka bani lafiya fi dunya wal akhirah anan duniya da gobe kiyama Allahumma ya Allah inni as'aluka al afwa wal afiyata Allah ina roƙonka al afwa yahiya wal afiyata da lahiya fi dini a cikin abin da ya shafi addini na ka tokam sannan kuma wa duniyaya da abin da ya shafi duniyata wa ahali da abin da ya shafi iyalina wa mali da abin da ya shafi dukiyata Allahumma sutur aurati Allah ka suturce mini al'aurata saboda babu wanda ya isa baka kariya na a suturce maka al'aurata ba Allah ba sannan kuma baka na kuma wa amin ya Allah ka amintar da rawati duk wani abin da nake ji a matsayin tsoro a wani abu a matsayin firgici Allah ka amintar da ni Allahumma hafazni min bayni yadayya Allah ka bani kariya daga gabana wa min khalfi Allah ka bani kariya daga bayana wa an yamini Allah ka bani kariya daga damata wa an shimali Allah ka bani kariya daga hagun ita wa min fawqi Allah ka bani kariya daga samana wa a'udhu bika Allah ina neman kariya wa a'udhu bi 'azamatika Allah ina neman kariya da girmanka Allah ka kari da an ƙutala a kan a cutar da ni min tahati da ƙasa na kar wani abin da zai cutar da ni ya fito daga ƙasa ya tahi da ni to wannan addu'a idan mutum ya karanta ta ubangiji subhanahu wata'ala ya amsa wa ya isa ya mushe wani babu ko ina da ko ina tak gaba ɗaya ka kankance ko ina da ko ina dukiyarka iyalinka samanka kasanka damanka hagunninka kaga komi da komi ka samu kariya daga ubangiji subhanahu wataala Allah ba mu kariya me ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا واغفر لابائنا اللهم اغفر لنا واغفر لابائنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا اللهم وفقنا يا حي يا قيوم اللهم اقض حوائجنا اللهم اقض حوائجنا اللهم اقض حوائجنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله